إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan safiya ta ranar litinin wanda ita ce safiyar biyar ga watan Jumada al-akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2021 a cikin wannan darussa namu na ladubban ilimi daga littafin tazkiratu sami wal mutakallim fi adabil alimi wal muta'allim wallafar al-imam al-qadi badruddin muhammad ibnu ibrahim ibnu jama'at al-kinani Allah ubangiji ya gafarta mishi ibnu jama'a ya rasu shekara ta 733 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine darasi na 43 da da muke kawo muku insha Allah daga wannan cibiya ta Darul Hadisi Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar marigayi Mala Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa za mu tashi inda Mala yake cewa as-sadisu na shida daga cikin ladubban kula da littafai da kwafewa da aro da makamantansu yambagi an yi tajannabal kitabatar da kaikata fin nasakh yana da kyau ɗalibi ya guje ma yin ƙanƙananan rubutu su ne alkitabar da kaika rubutu ƙanana ko masu wahalar karantuwa idan ka zo kwafi wani abu to ka guje musu ka dinga yin rubutu wanda yake dalla-dalla wanda za a iya karantawa lahiya lau fa innal khatta yace dan shi rubutu alamatun kamar wani alama ne wani simbol ne fa abyanuhu ahsanuhu mafi bayyana cikin alamomi to shine wanda mafi kyau cikin alamomi shine mafi bayyana kamar a ce kai ne kana tafiya zaka je wani gari ka tarar da signboard wanda zai baka ishara zai baka bayani zuwa inda zaka bi sai ya zama kuma rubutun da ke jikin signboard din nan baya karantuwa kaga bai da wani amfani to haka duk rubutun da ake yi ana yi ne don wani don wanda zai karanta ya gane to in ya zama rubutun bai da daɗin ganewa ko bai da daɗin karatu ko yayi kankana kankana na da yawa da wuyar karantawa to bai da bai da amfani cikakke wa kana ba'du salafi idza ra'a khattan daqiqan qala wani daga cikin magabata ya kasance in ya ga rubutu kankana na kanana sai ya ce hadha khattu man la yuqinu bil khalafi min Allah ta'ala wannan rubutun mutum ne wanda bai yi hakikance cewa zai samu lada a wurin Allah daga wannan rubutun ba. Wa qala ba'dhum waninsu yakan ce uktub ma yanfa'uka waqta hajatika ilai. Ka dinga rubuta abin da san da ka zo kana bukata zuwa gare shi zai amfani ka. Wala taktub ma la yanfa'uka bihi ma la yuntafa'u bihi waqtal haja. Kar ka rubuta abin da idan bukata ta taso ba za a ci moriyarsa ba. Ka dinga rubuta rubutu wanda yake mai karantuwa. wanda yake zanen haruffan yana da sauƙin ganewa sannan kuma girmansu ya kai a karanta ba tare da an wahalar da ido ba wal muradu waqtal kibari wa da'fil basari yana nufin ka rubuta abin da zaka ci amfanin shi lokacin shekaru da kuma lokacin raunin ido musamman a lokutan su na baya babu irin waɗannan dabaru na zamani na yin gilasai da makamantansu ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa wa qad yaqsidu ba'dhu saffara bil kitabati daqiqati khiffatal mahmil mahmali wasu daga cikin matafiya mutane malamai masu yawan tafiye tafiye sune as-saffara wato sukan nufaci su yi rubutu ƙanana don wata manufa manufa ita ce mene khiffatal mahmali don su rage wa kansu nauyin kaya saboda a wancan zamun nan Uh, takaddun abubuwa ne masu nauyi kwarai da gaske abubuwan da ake yin materials da ake takaddu da su suna da nauyi na haka idan aka yi rubutu manya-manya uh, lazumin haka shine za a cika takaddu da yawa za a cika pages da yawa sai su dinga karanta rubutun suna yin ƙanana ƙanana don ya musu sauƙin ɗaukan kaya maimakon su ɗauki maybe kilo goma na nauyin kayan sai su rubuta shi a kilo biyu misali to haka kuma wani lokaci kuma buƙata ta wato abin nan tattalin arziki kamar malami zaka ga wani bai da wadatar kuɗin da zai sai takarda to sai dinga yin rubutu ƙanana don ya rage yawan kulfa yawan wato expenses ɗinsa to duk sukan yi irin wannan sai malam ya ce wa hadha wa in kana qasdan sahihan wannan ko da yake manufa ce mai kyau illa annal maslahatal fa'ita bihi fi akhir amri sai dai a a wato maslaha da ake nema wadda a ƙarshe za ta kubuce a azamu min al maslahatil hasila bi khifatil hamli ta fi girma fiye da maslahar wato rashin nauyin kayan ka je ka rubuta ƙananan daga baya kuma ya zo ya zama rubutun amfanin shi ragagge ne ko kuma ba shi da amfani ga baki ɗaya to wannan ya fi matsala fiye da ka rubuta masu girman da haka rubuta masu girman yana gaba da yin ƙanƙanana ɗin wal kitabatu bil hibri aula min al midadi yin rubutu da al hibri tawada aula min al midadi ya fi dacewa fiye da rubutu da al midadi shi ma tawada to amma me suke nufi haka ce al hibru ana nufin tawada mai kauri mai kauri wadda ta ji ƙaro sosai in aka ce kuma almidadu ita ce tawada wadda take ruwa-ruwa wadda take sa'ila sosai haka babu kauri ba ta da kauri ba ta ji ƙaro ba ko kuma an ƙara mata ruwa to sun fi so su rubutu da alhibru wannan mai kaurin saboda baya lalacewa da wurin rubutun fiye da almidad wanda yana iya ya koɗe ko ya jiƙe kuma kamantansu to kama a zamanance a ce rubutu da alƙalamu sa'il da kuma alƙalamul jaf akwai biro wanda yake mai ruwa-ruwa shine alƙalamus sa'il sa'il wanda yake da ruwa wanda yake mai inki kenan akwai kuma biro wanda yake jaf dry to wanne ne zai fi shine dry din zai fi saboda shine yafi kama da alhibr din domin manufar shine idan an yi rubutun kada rubutun ya lalace kada in ruwa ya taba shi ko danshi ko zuffa ya zama ya ya ya kode ko ya dame to da haka alƙalami busasshe biro busasshe dry pen ya fi abin nan ink pen to haka kuma wato tawada a wurin kamar misali yanzu masu karatun allo to tawada wata take mai kauri ko wanda yake rubuta alkur'ani irin rubutawa na na gida da ake yi kamar yadda mutane suke alaramomi to sai mutum ya amfani da tawada wata take mai kauri ya fi muhimmanta da ita fiye da tawada wata take wato mai ruwa-ruwa sosai mala ya ce wala ya kunu alƙalamu sulban jiddan kar kuma ka dinga amfani da alƙalami wanda yake mai tauri kwarai fayam na usur atal jari wanda wannan yana hana saurin gudanar da alƙalamin rubutun baya sauri wala rahwan kar kuma ka yi amfani da wanda yake mai laushi da yawa fa yusriu ilaihi hafa'u wanda shi kuma zai saurin wato disashewa wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce idza idza ratta an tujawwida khattaka fa'atil jilfataka wa asminha idan kana so wato rubutunka ya kyau to ka tsawaita tsawon gabar alƙalaminka wa asminha kuma ka yi da alƙalami mai kauri wa harrif ƙattatsaka wa aiminha kuma ka datse bakin alƙalamin a karkace sannan wa aiminha ka kuma ka damanta ta ka zama wato alƙalamin wannan ɗan cire bakin shi da ake mishi wani shamfa haka to ya zama badamiya ce wannan maganganu ne na Abdulhamid al-Katib wanda yana cikin littafin Tajul Arus na Az-Zabidi ya kawo haka na littafin Nawaridul Makhtutat na Abdul Salam Harun shima ya hakaito wannan magana daga babban marubuci da aka yi a zamanin Abbasiya shine Abdulhamid ibn Yahya al-Katib to wannan zaka ga galibi ya shafi wato irin civilization ne na can baya da ake irin wannan rubutu ko kuma a zamanance kamar yadda muka ambata ba a gushe ba arbabu madaris al-katatib masu kula da makarantun allo har yanzu suna amfani da tawada irin wannan tawada da aka sani ta karo wadda ake narkawa a dafa a sa mata karo a gyara ta a sata a cikin mazubin tawada sannan kuma da alƙalami na kara ko na gamba wanda ake rubutu da shi to kaga so har yanzu irin waɗannan dabarun za su yi musu amfani kwarai da gaske Allah ya samu dace malam yace wal takunu sikinu hadda jiddan idan ka zo feke alƙalami ka samu wuka ko aska ko reza mai kaifi kwarai li birayatil aqlami dan feke alƙalamai wa kashtil waraqi khassa da kuma wato abin nan cotton cotton na, na, na takardu inda ake datsa takarda a lankwasa a datsa kamar yadda ake ma takardu a wurin printing to dama su ma haka suke takardun zaka datsa su zaka daddatsa su yadda kake son su irin size din da kake so to shine kashdil warak wato wajen fekewa da kankarewa wala tustamalu fi ghairi zalika karka dinga amfani da alƙalaminka don wani abu can daban a ce kana kana kana fera alƙalami kuma kana kana yanke farce da shi ya zama ka ware na na alƙalaminka daban wal yakun ma yaquttu alaihi alqalam salban jiddan sannan abinda kuma za a yi za a yi za a yi alƙalami da shi shi ma ya zama abin nan ne mai ƙarfi material ne mai ƙarfi kwarai wa hum yahmaduna alqasab alfarisi suna son wato gamba gamba shine wata wani gaba da mai kama da rake alfarisi wanda yake dan dan farisa alyabis wanda yake bushashe jiddan ya bushe kwarai wal a banus da kuma evoni ebony da aka sani itace ne shi ma as-saql wanda yake mai ƙarfi kuma mai santsi jikinsa irin waɗannan ana ana yin alƙaluma da shi kamar gamba ko a nan ƙasashen duk wanda ya makaranta allo ya san muhimmancin wato gamba muna yan makaranta allo har gari gayi ake zuwa a samo ta ko kuma in kuna da ƙauye idan kun je ƙauye to tsaraba da za ka kawo ma yan makarantar ku ta allo shine ka samo gamba ka yo dami na gamba ka taho da ita na iya tana makan kwaso su sosai daga kasashen bauchi ko jigawa zuwa nan zaria in ka zo za ka yi taraba su kana ana ana maka godiya saboda karfin wannan alkalami na gamba e, an fa amfani da su fiye da kuma su amfani da rish wato abin nan fuffuke ko gashin fuffuke na zakara ko zabuwa ko talotalo duk ana amfani da su amma dai itacen na gamba din musamman to yana daga cikin abin da ake yabawa saboda zaka dade kana amfani da shi kuma yana da karfi kwarai da gaske sannan yakan sha tawada yadda zaka yi rubutu wadatacce as-sabi'u abna bakwai idza sahaha al-kitaba wal muqabalata idan ya gyara littafi idan ka gyara littafi wal muqabala kuma kai ka gwada shi kai comparing ɗinsa ala aslihi akan asalin inda aka kwafo shi as-sahih asalin shi mai inganci aw ala shaykhin ko ka ka gabatar da shi gaban malami aka tabbatar da ingancin sa fa yanbaghi lahu an yashkula al-mushkila to yana da kyau kai wasali ga abin da yake da rikici wa yu'jimal musta'jima kai dige dige ga harufan da suke da digo irin su jimun da badun da makamantansu wa yadbita al-multabisa kuma kai wasali ga abin da zai iya rikicewa wa ya tafakkada mawadi a tashifi kuma ka kula da wuraren da za a iya samun canza sura harafi ko ko dugonsa akwai wurare da in kana rubutu malaman imla'i suna horarsuwa suna kwadaitar da cewa lalle kai musu wasu sula saboda kan rubutun ya rikice daga ciki akwai alkalimatul a'jamiya wato kalmomi waɗanda suke wato ba larabci ba idan kamar mu a zamanance kana rubutu kana sa wata kalma da ba larabci ba idan ka ba mai karatu ko mai rubutu daga baya damar ya gane ta ƙarar sai kai mata wasali sai kuma almushkil da ya ambata wato kalmomi wanda suke za su iya zama daraba da duriba ire-iren su da ire-iren waɗanda za a iya karanta su ba daidai ba haka almulawwan wanda yana iya juyawa sakamakon li'irabi haka nan mamnu'u min as-sarfi shi ma zaka mishi wasali hakanan alfailul mabniyu li ghairi fa'ilihi abako al-mabniyu lil majhul kenan shi ma zaka mishi wasali haka al-mushaddad kalmomi wanda suke da shadda suke da tad'ifi na wasali to duk waɗannan da ire-iren su sai kai musu wasali yadda za a ji saukin karanta su haka ake so kuma har yanzu da ake yayin computer yana da kyau ka iya amfani da keyboard yadda ake yin wasali dan ka dinga yin waɗannan وإذا احتاج ضبط ما في متن الكتاب إلى ضبطه في الحاشية idan ka buƙaci ma wani abu wasali na bayani akwai wasali da ake da ashkal da waɗannan abin nan don ma fataha kasara akwai wasali kuma da ake yi bil huruf na bayani irin wanda zaka ga malamai suna yi kamar nawawi yana yin shi a cikin riyadus salihin da wasu wurare da irin littafin shi abin nan wato tazibul asma wal lugat da ire-iren littafai na malaman da wanda suke zamanin su da wannan malamin ko kuma sun rigaye shi kaɗan ko ya rigaye su kaɗan waɗannan usul alwusta to idan za ka yi irin wannan wasalin a hashiya a ƙasa ko a gefe wa bayanihi za ka yi bayanin kalmomin fa'ala wa kataba alaihi bayanan sai ka rubuta sai ka rubuta idan ka rubuta rubutun a gefe sai ka sa bayan wato wannan ƙarin bayani ne mislu an yakuna fil matni ismu hariz kamar a cikin matani akwai wannan kalma din ha'un ra'un ya'un zayun kaga zai zama hariz zai zama huraiz to kaga shine ake cewa al mushkil kenan fa yaqulu fil hashiya to in ka zo a ƙasa sai ka ce bil ha'il muhmala wa ra'un ba'daha wa bil ya'il al khatima zai zama hariz ko jarir ko makamantansu don ka sai ka ce bil ha'il muhmala ana rubuta wannan kalma ne da ha ha ƙarami mara ɗigo shi ne almuhmala wara'un ba'abaha sannan bayan hawunin raci ma'ana ba zayun bane kenan wa biliya sannan sai kuma ya tashtamadda alkhatima wanda ita ce a ƙarshe ba'adaha bayan ya'un din zayun sai kuma zayun wato ba ra'un bane au ko kuma in kuma ba haka bane sai ka rubuta huwa bil jimi wal ya'il khatima wato idan jarir ne sai ka ce da jimun da ya'un sai ka ce baina ra'aini muhmalataini ita ya'un tana tsakanin ra'un guda biyu marasa dugu sai ba da jarir kenan to wannan shi ake cewa ad-dabt bil huruf yafi muhimmanci kwarai saboda shi bai canzuwa idan aka yi da, da, da wasu sula ana iya samun matsala wajen damma a sa uh, sa fata kuma kamar su amma shi wannan bayanin bai lalacewa ko da yaushe yana nan lafiya lau wa qad jarat al-'adatu fil kitabati bi dhabt al-huruf al-mu'jamati bin naqti al'ada ta gudana akan cewa haruffa masu ɗigo irin su jimun irin su badun irin su va'un irin su ghainun masu ɗigo wanda suke da ƴan uwansu marasa ɗigo mara ɗigo ake cewa muhmala mai ɗigo al-mu'jama to wannan ana mata wasali ta hanyar ɗigo din wa amma muhmala marasa ɗigon fa irin sadun da ainun da sinun yace faminhum man yaj'alul ihmala alama wani yana barinsa haka babu ɗigo shine alamar cewa marasa ɗigo ne wa minhum man dabaqahu bi alamatin tadullu alaihi min qalbin naqti akwai wanda kuma suke musu wani wasali wata alama wadda za a gane su daga cikin alamar shine sai a juya ɗigon a yi shi a ƙasa ma'ana shinun tana da ɗigo uku a sama to ƴan uwarta sinun sai a yi mata irin wannan ɗigon guda uku amma a ƙasa haka ta'un tana da ɗigo biyu akan harafin to idan ana so a nuna amin abin nan sadun yana da dugo bai da dugo dadun yana da dugo ko to idan ana so a nuna sadun ne sai a mai dugo daya a ƙasa shi yake nufi da kalbin naqti aw hikayatil misli ko kuma a a nuna a hakaito irin sa ma'ana a yi harafin sai a kuma sake rubuta irin shi a saman shi aw bi shaklatin saghiratin kal hilal wancan da ake nufi za su sa sadun shi kuma a yi wani ɗan ƙaramin sadun a saman shi to shaklatin sagirtin kalila shi kuma ɗigo kamar farce haka ka kulamatu zafari sai a rubuta a ƙasa kamar za a sa sa'id to ainun ɗin nan ana so a tabbatar maka ba gainun bace sai a yi wani ɗan ja harafi kamar kasara a ƙasan shi amma sai a ɗan mata lankwasa kaɗan ta yi kama da hoton jinjirin wata ko farce ina fata muna gane waɗannan duk wasu Uh, sirori ne da dabaru waɗanda a yanzu galibi ba a aiki da su saboda samuwar kwamfuta da dabaru na buga littattafai wayan bagi an yaktuba ala ma sahahu wa dabatahu fil kitabi wa huwa fi mahalli shakkin inda mutala'atihi aw tataraka aw tataraka ihtimali yana da kyau idan ka zo ka rubuta akan abin da ka gyara ko kai mishi wasali wanda kuma wani shakka ko wani ihtimali ya bujuro maka sai ka rubuta sah sadun ha'un sagira ɗan ƙarama sai ka rubuta sah a kai wa ya kutubu fauka ma waƙa fi tasnifi au fi nassi wa huwa khata'un abinda kuma a wajen rubuta ko a wajen kwafewa aka samu wani kuskure a kai sai kana ganin kuskure ne wannan rubutun ba haka ya kamata zama sai ka rubuta lafazin kaza sagira ɗan ƙaramar kalma ta kaza wa ya kutubu fil hashiya sai ka je can ƙasa ko gefe ka rubuta sawabuhu ba za ka gyara a ciki ba sai ka zo gefe ka rubuta sawabuhu abin da yake daidai mene sai ka rubuta abin da kake ganin daidan sawabuhu kaza in kana ya tahaqqaquhu idan kana tabbas wa illa idan ko baka da tabbas fa yu'allim alaihi dabba wa hiya suratu ra'si sadin sai ka rubuta abin da suke ce ma dabba dabba shine kan sadi kan sadi zaka rubuta yuktabu fawqa alkitabati ghaira muttasilatin biha zaka rubuta shi akan rubutun kai ya haɗe da juna fa idza tahaqqaqahu in ka zo ka tabbatar daga baya ba da zalika daga baya wa kanal maktubu sawaban abinda aka rubuta din da kake tsammanin ba daidai ba ya zama daidai zada tilka ha'an to sai ka ƙara ha'un ko sai kuma fatasiru sahha ina fata mun gane wa illa in ko ka tarar ba daidai bane kataba sawaba fil hashiya kama ta kaddama sai ka koma ƙasa ko gefe sai ka rubuta abin da yake shine daidai wa idza waqa fil nuskhati ziyada idan ka samu wani ƙari na wata kalma ko harafi ko wata jumla a wata a wani kofi fa in kanat kalimatan wahidatan idan kalma ce guda ɗaya falahu an ya kutuba alaiha la za ka rubuta kawai akan mutum da ya zo rubutu gana kana cikin karanta wani labin nan kana kwafewa sai ka ga wato a cikin littafin ka rubuta wata kalma ka maimaita ta bisa kuskure to sai ka rubuta akan ta biyun ko ta ɗayan wadda za ta tafi dacewa a cire ta sai ka sa mata kalmar la wa an yadriba alaiha ko kuma ka soke ta kai mata kansilin in kana in kalma ɗaya ce kenan in kana akthara min zalika idan ku fiye da kalma ɗaya ce ka kalimatin ko kalmomi ne da yawa aw satarin ko layi guda aw asturin ko fiye da layi ɗaya fa in sha'a kataba fawqa awwaliha in ka so daga farkon inda kuskuren yake sai ka rubuta min wato daga nan aw kataba la ko ka sa la wa ala akhira sai ka ji kuma can ƙarshe sai ka saka ila wato min ila daga can zuwa nan bai babu shi wa ma'anahu min huna saqitun ila huna daga can zuwa nan babu an goge shi wa in sha'a daraba ala jami'i in ka daga dama kuma zaka ja kansil kai kansilin duka bi an ya khutta alaiha khatan daqiqan yahsul bihi al-maqsud yadda zaka ja layi kamar yadda ake kake in kana jarabawa ka rubuta wani abu sai ka ga baka so sai ka zo kai strike through ka ja layi akan shi yahsul bihi al-maqsud wala yusawwidu al-waraq wanda abinda ake bukata na sokewan zai tabbata kuma ba za ka bata takardan ba ومنهم من يجعل مكان الخط نقطا متتاليه wani kuma zai ta rubuta dige dige dige dige ne ya kewaye su da dige dige to wadannan dai kamar na bata duka dabaru ne na da a yanzu da samuwar computer da zaka amfani da Microsoft Word kai duk dabaru da saddabarin da kaga dama ka goge nan ka canza can kai formatting wadannan abubuwan da daman su yanzu babu ba, a bukatar su in ba ga masu rubutun allo ko kuma kamantansu ba wai za ta karatar kalimatu sahwan idan wata kalma ta maimaitu bisa rafkanwa min al-katibi daga marubucin daraba ala thaniya to zaka goge ta biyun to ba ko ake goge ta biyu ba zaka iya goge ta farko in ya kama ta biyun ce ta zo misali ta farko a ƙarshen layi ta biyu a farkon layi na gaba liwuqil ula sawaban fi mawdi'iha saboda za a za a goge ta biyu ne saboda ta farkon ta zo daidai a wurin zamanta illa idza kanat ula akhir satrin kaje ya ma ambata sai idan ta biyun ta zama ƙarshen layi ne fa inna sawaba alaiha al'aula alaiha aula siyanatan li awwal satri fa inna darba alaiha aula siyanatan li awwal satri wannan goge ta ƙarshen layi yafi fiye da goge ta farkon layi illa idza kanat mudafan ilaiha sai in ta zama mudafu ilaiha ne fa darbu ala thaniya aula kama a ce ya rubuta abdullahi ko abdurrahman sai aka ƙara maimaita arrahman sai zama arrahman ta farko ƙarshen layi ta biyu a farkon layi to kagan ka cire ta ƙarshen layi ka raba tsakanin mudaf da mudaf ilayhi sai ka cire ta farkon ana fadarbu ala thaniya aula anan goge ta biyun yafi litisalil ula bil mudaf saboda waccan ta farkon ta fi saduwa da al mudaf din athaminu abu na takwas idza arada takhrija shay'in fil hashiya idan ka so kai wani bayani na wata magana a can a gefe ko a ƙasa wa yusamma lahaqu ana ce mishi al-lahaq bi fatihil ha allama lahu fi mawdi'i to sai ka mishi alama inda yake bi khattin da wani rubutu mun'atifin qalilan wanda yake ya dan sadu da shi kadan ila jihati takhrij wato zan zaka nuna alama zuwa ga inda wancan bayanin yake wujhatul yamini aula in amkana yin shi ta gefen Uh, gefen dama shi ya fi dacewa an samu hali kuma ya kutubu takhrija min muhadatil alama sannan daga daidai inda kai kai kai kibiyan kai alamar take nunawa to sai ka fara rubutun daga daidai nan wajen a uh, sa'idan ila alal waraka kana yin rubutun kana yi daga daga ƙasa zuwa sama la nazilan ila al asfal in za ka yi rubutu a uh, a hashiya to ba a so ka yi daga kana tafiya ƙasa ƙasa sai dai ka dinga yi kana layi na farko a ƙasa layi na biyu a sama haka suke yin shi a lihtimali takhrijin akhar saboda tayyun ka je in kai ka tafi ka tafi ka yi wannan a layi na uku daga layi na uku sai ka tafi layi na biyu layi na ɗaya zuwa sama don ka je layi na biyar za ka yi samun kuma akwai wata matsala kake so ka sake bayyana ta a gefe kaga in ka taho kana tafiya layi na uku layi na hudu layi na biyar to za ka toshe inda za ka yi wancan shi sa sai ake so a yi shi daga descending order daga ƙasa zuwa sama na biyun shi ma sai kai mishi haka lihtimali takhrijin akhara ba'dahu wa yaj'alu ru'usal hurufi ila jihati al-yamini zaka saka wato kawunan harufan su kalli dama sawa'un kana fi jihati al-yaminin yamin kitabati aw yasariha shin wato a gefen dama ne ko a gefen hagu saboda ana yin rubutun ne zaka yi su abin nan haka vertical ba horizontal ba kamar yadda rubutu yake ana yin rubutu asali horizontal a cikin takarda to sai ka zo sai ka yi su vertical shine abin da yake nufi وينبغي أن يحسب الساقط وما يجيء من الأسطر قبل أن يكتبها yana da kyau ka tsaya ka lissafa ka kimanta ka kwatanta iya wurin da zai cinye sakit din kafin ka fara rubutun ka kwatanta shin daga nan zuwa wuri kaza ka dan estimating fadin wurin zai cinye wannan abin da ya cire na layi guda ko kamar layi guda fa in kana sataraini au akthara ja'ala akhira satarin minha ila alkitabati in kana takhriju an yaminha idan ya zama idan ya zama layi ɗaya ne ko fiye da ɗaya to sai ka faro da ƙarshen ƙarshen layin ka sanya shi ya zama jikin rubutun da kake so kai bayani wa in kana takhriju an yasari haja ala awwal al-asduri min mailiha idan ko daga dama ne sai ka saka farkon farkon layi wanda shine kusa da abin da zaka kharaja wala yusilu al-kitabata wal astura bi hashiyatil waraka kar ka mannar da rubutun da kake yi da takhrijin ya zama ya zo har zuwa age zuwa ƙarshen takarda saboda idan aka zo tajlidi ko taglifi aka zo yin binding ko makamantansu za a iya danne wani ko a yanke shi bal ya da'u mai ƙidaran ya tamilu hakka inda hajatihi bi marratin kabar kabar wurin da zai isa an za a goge wani abu ko za a yi wani abu ya zai isa kuma yaktubu fi akhir takhrij idan ka gama rubutun ko sai ka rubuta sahha iya nan na gyara وبعضهم يكتب بعد صحة الكلمة التي تلي آخر التخريج wani yana rubuta bayan saha zai rubuta kalmar da take bayan abin da ya gyara a cikin matanin kenan fi matanin kitabi alamatan ala ittisalil kalami dan ya tabbatar da inda magana ta sadu atasiu abu na tara la yanbagi la la ba'sa bi kitabati al-hawashi wal fawaid wat tanbihat al-muhimma ala hawashi kitabin yamliku babu laifi ka rubuta wasu fa'idoji da hashiyoyi da tambihat da wasu fa'idoji a gefen littafin ka kai ta rubuce-rubucen ka a gefe amma ba naka bane mun ji sai da izinin mishi wala yaktubu fi akhirih amma shi irin wannan ka rubuta kaka saka lafazin sahha farqan bainahu wa bain at-takhrij dan ka ka bambance tsakanin shi da tahqiqin da kake na wasu masail wa ba'dhum yaktubu alayhi hashiya aw fa'ida wani kuma zai rubuta wannan hashiya ce ko fa'ida ce wa ba'dhum yaktubu fi akhiriha wani kuma zai rubuta a ƙarshen ta rubuta hashiya ko fa'ida wala yanbaghi an yaktuba illa al-fawaid al-muhimmah al-muta'alliqah bi dhalika al-kitab ba daidai bane ka dinga rubuta komai sai abin da yake fa'ida mai muhimmanci wacce ke da alaka da littafin mislu tanbihin ala ishkalin kamar malami ya tambihi akan wata iskaliya ko a a ya tambihi akan wata iskaliya au ihtirazin ko wani abu da aka tantance au ramzin ko wani ramzi au khata'in ko wani kuskure wani hau zalika ko makamancin wannan wala yusawidu bi naqlil masail wal furu'i al ghariba karka cika takarda da yawan kwafo maganganu da duk abin da aka faɗa kana rubutawa kamar yadda wasu suke ya rubuta fasara da Hausa ya rubuta komai duk ya kekkewaye rubutun da hashiyoyi har a abin ya rikice wala yukthirul hawashi karka yawaita hashiya kasaratan tuzlimul kitaba wanda za ta bakanta littafin aw tudayyi'u mawadhi'aha ala talibiha ko kuma ka zo ma ka rasa daga ina ka samo su yace wala yanbaghi alkitabatu bainal asturi bai dace ka dinga rubutu tsakanin layuka ba wa qad fa'alahu ba'dhum bainal asturi almufarraqa bil humra wa ghayriha wasu kuma sukan yi sai su yi tsakanin layin amma sai su dinga saka jattawada wa tarku zalika aula mutlaqan barin shi dai shi yafi mala yace al'ashiru na goma la ba sa bi kitabatul abwabi wa tarajimi wal fusuli bil humrati babu laifi wajen title subtitle babi ko tarjama ko fasali a rubuta da jattawada fa innahu domin yin haka yin haka din fa innahu azharu fil bayani ya fi fito da magana fili wa fi fawasilil kitabi da kuma yi wa littafin dalla-dalla wa kadhalika la ba'asa bir ramzi bihi ala asma'in babu laifi ma a yi alama da shi akan sunaye au mazahiba ko mazhabobi au aqwalin ko wasu maganganu au turuqin ko wasu hanyoyi au anwa'in au lugatin ko wasu kalmomi ko lafuzza daban au a'dadin kamar da ake littafai yanzu kaga ana musu kwalliya da jan rubutu a wajen hashiya da lambobi da sauransu babu laifi wannan kuma ta fa'ala zalika bayyana istilahu idan kai haka to zaka bayyana me kake nufi da irin waɗannan kaloli da kake yi in an ga wuri kaza ja to kaza ne in an ga kaza to ma'anar shi kaza ne li yafhamal kha'idu fihi ma'aniha wanda zai kutsa cikin wannan littafi ya gane ma'ana abin da kake wa qad ramaza bil ahmari jama'atu min al muhaddithin wal fuqaha wal usuliyina wa ghayrihim li qasd al ikhtisar wasu malamai daga cikin malaman hadisi da fiqihu da malaman usulu suna yin suna yin rubutu da jattawada suna yin ramzi da jattawada don nuna iktisari wato inda suke yin abbreviation fa in lam yakun ma zakarnahu min al abwab wal fusul wa tarajim bil humrati ata bima yumayizuhu an ghairihi min talgliz al qalami idan ba zaka iya ko baka yi da jattawada ko wani abu makamancin haka to zaka zo da abin da zai bambance rubutu gama gari da kuma headings ko titles ko subtitles kamar mene kamar taglizul kalam kamar bolding ai bold irin yadda ake da computer wa tulil mashqi ko a dinga jan harufan su zama dogayen harufa wattihadihi fi satri ko kuma ai mishi indenting kenan za a ce ko centralization a sashi a tsakiya tsakiyar layi wa nahu zalika liyashula alwuqufu alaihi inda qasdihi da dai abin da zai sa a yi saurin gano shi in ana neman shi wayan bagi an yafsila baina kulli kalimataini bi da'iratin aw tarjamatin aw qalamin ghalizin waɗannan abin nan kalamai tsakankanin kowane zance guda biyu wanda suke an gama wannan zancen za a koma wani to ya kamata a sa wani abu da zai bambance wasu kan yi da'ira daga farko zuwa can ko abin nan sa alƙalami mai kauri ko makamantansu wato dai zama akwai abin da dinga mamace na an gama wannan zancen za a fara wancan wannan duk ada ne yanzu sai a yi ta yin paragraphing a yi ta yin abin nan dabaru ga sunan iri daban-daban wala yusul kitabata kullaha ala tariqatin wahida kada ka jona rubutu da junan shi babu sakin layi babu paragraph kai ta jonawa da juna irin tafanan da ake nada suna da wahalar sha'ani lima fihi min usr istikhraj maqsudi saboda yana wahal da masu abin nan kokarin fitar da wani abu a ciki wata dhi'iz zamani fihi da karar da zamani irin bugun da zaka aiwal tafai irin na da musamman tafan sharh sharhi irin sifatuhul bari din nan zaka gansa na da haka rubutu ne zibe kawai babu sakin layi babu digo babu komai wala yaf'alu dhalika illa ghabiyun jiddan yace babu wanda zai dinga rubutun shi haka baya bambance shi sai wanda yake wawa ne na gaske Allah shi kyauta alhadi ashara qalu malamai suka ce abdarbu aula min alhaqi a goge rubutu a soke shi yafi fiye da a kankare shi la siyama fi kutubul hadis idan an samu wani abu da ake so a gyara to a goge shi gaba ɗaya shi yafi musamman altafan hadisi la anna fihi tuhumatun tuhumatan wa jahalatan fi ma kana aw kutiba saboda za a yi samun tuhuma ko jahilcin me aka rubuta da anan me abun li anna wa li anna zamanahu aktharu Uh, fa yudhi'u saboda kuma abin uh, nan lokacinka yana da yawa karka bata shi uh, wa wa wa, wa fi'luhu akhtar kuma aikata haka din ya, ya yana da hadari fa rubbama saqabal waraqu garin kankarewa zaka je ka yaga takarda ko ka hudata wa afsada ma yanfudu ilaihi ka je ka bata abin da kake nufi fa ad'afaha sai ka raunata takarda fa in kana izalatan nuqtatin nuqtati izalata nuqtatin aw shaklatin aw nahu dhalika fal haqqu aula amma idan wani dugo ne kake so ka kawar kawai ko wani wasali to babu laifi ka kankare din a sa reza ko na ba kankare wa idza saha al kitaba in ka gyara littafi al shekhi a gaban malami aw fil muqabalati ko a wajen gwadawa allama ala mawdi'i wuqufi sai ka tsaya- ka rubuta a daidai inda ka tsaya ka rubuta cewa balag ya iso nan au balagat ko gyaran ya iso nan au balagal ardu ko karatu ya iso nan au ghaira zalika mimma ah, yufidu ma'anahu ko wani abu wanda zai bada irin wannan ma'ana wani abu wanda zai nuna irin wannan ma'ana kamar darsu da ake rubuta fa in kana zalika fi sama'il hadisi kataba balaga fil mi'ad al awwal idan wajen hadisi ne sai ka rubuta cewa balaga an iso nan fil mi'ad al awwal a- a zama na daya aw thani ko makamanta kamar da yanzu ake a ce darasi na daya kaset na daya da sauransu ila akhiri ha fa yu'ayyinu adadahu daga haka zaka ayyana adadin majalisu din da aka yi qala al khatibu khatibu yana cewa a cikin aljami li akhlaqi rawi adabi sami yake cewa fa- fi ma idza aslaha shay'an idan ya gyara wani abu idan ka gyara wani abu yace yanshurul muslaha binu hatatin saji zai gyara ainihin wato wanda gyararren da nuhatati taj da da scalpel eh, wato- wato akwai eh, scalpel tick wato abin nan ne assaj shine tik wani itace ne wanda ake yin garin abin nan da shi za a rub- za a zuba a jiki sai ya ƙara fito da shi wa ghairihi min al khashabi wa yattaqi tatrib kakkai amfani da ƙasa kakkai amfani da ƙasa shine at tatrib wato a- abinda zaka abinda ka gyara din to zaka rub- zuba mishi wannan abin dan ya fito sosai wasu to sukan zuba ƙasa a jik- a cikin tafin adabul adabul imla wal istimla na sam'ani yayi tattauna sosai akan waɗannan uh, abubuwa haka shi ma khatibu din to ina ganin sai mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah uh, nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh